إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 21 ga watan ainihin wato hudu a girgoriyan kalanda 2021 idan jama'ar musulmi ba su manta ba ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci a nan cikin anguwar bolari a nan cikin fadar jihar gombe kuma jiya cikin ikon allah da iyawarsa mun karasa da sura mai albarka suratun najmi wanda kuma yau za mu tashi sabuwar sura wato suratul kamar a ita suratul kamar tana da ayoyi guda hamsin da biyar sannan kuma sura ce makiya wa maudu'u har ra'isi abinda take karantarwa kamar yadda ya tabbata a malamai suka ce tana karantar da abubuwa na farko dai tana magana akan wato yadda ainihin wato narko na azaba da kuma alkawarin ni'ima da albarka da rahamar Allah take sannan tana magana akan yadda Allah ya ƙage halitta da kuma yadda Allah zai mai da ita lahira tana karantar da mu da tauhidi da kuma tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi sallama da sauran manzanni da kuma sauran wasu abubuwa daga cikin makasidul azima wato abubuwa da Allah ke nufi manya-manya wanda yake so mu kudirce su mu kuma aikata su wannan sura ya tabbata daga hadisin waƙi a abi waƙi laifi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙara'u biqaf وقتربت الساعة في الأضحى والفطر من ذا الله كسن تينا كرن تورنا سورة قدابي سورة قاف والقرآن المجيد لكم سورة اقتربت الساعة وانشق القمر أتكن صلول أين هواتو آه da suka shafi sallar lahiya da kuma sallar ainihin wato karamar sallah ma'ana idin sallar lahiya da kuma idin karamar sallah kamar yadda muka ce ayoyinta guda hamsin da biyar ne muna addu'a abin da yake cikin wannan sura na alheri da albarka da daraja da kima da martaba Allah ya haɗa mu da shi abin da yake cikin wannan sura na azaba da Allah ya ambata ga al'ummai da suka saba wa Allah muna roƙon Allah Allah ya tsare mu da ni da ku baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah rama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر الله سبحانه وتعالى يتي اقتربت الساعة alƙiyama ta kusa wan shaqqal qamar domin wata ya tsage iqtarabat as-sa'atu alƙiyama ta kusa wan shaqqal qamar domin wata ya tsage Allah ce wa in yarau ayatan ko da za su ga wata aya yuqridu sai su kauda kai su kauda tunani su bandara kansu su nuna ba su yadda ba ba su fahimta ba wa ya sai ka ji sun ce sihirun wannan wani sihiri ne mustamirrun wanda ba zai tabbata ba zai gushe za a nemi hidan gaba za a rasa Allah ya ce wa kazzabu sun ƙaryata da Allah sun ƙaryata da manzan Allah wa taba'u ahwa'ahum sun bi soye-soyen zuciyarsu wa kullu amrin mustaqir sannan da duk wani al'amari wanda yake tabbatacce wasu sun fassara da kiyama duka sun karyata sun ce ba su yadda ba Allah ya ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i hakika ya zo musu na daga cikin labarbaru na al'ummomin da suka gabata da waɗanda suka yi mana ba daidai ba da wanda suka kangare mana ma fihi musdajaru wanda a cikinsa akwai abin firgitarwa akwai abin razanarwa akwai abin tsoratarwa ga duk wanda yake so ya ba Allah to lalle idan ya ji irin waɗannan labarbaru da waɗannan maganganu da waɗannan al'amura da suka faru to lalle zai higa taitayinsa dangane da al'amarin ubangiji Allah ya ce hikimatun hikima ce baliga mai isarwa fama tugunin nuzuru manzanni na masu gargadi ba su madatar da su komai ba a wata fassara suka ce fama tugunin nuzuru gargadin da ake musu da wa'azin da ake musu bai zamanto musu mai amfani wanda zai amfanar da su akan ainihin wato wannan al'amari ba ya tabbata daga ruwayar abdullahi dan mas'ud da Allah madaukakin sarki yake cewa iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar yace kad kana hadha fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ya faru a zamanin annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kama thabata dhalika fil ahadith al-mutawatira bil asanid as-sahiha kamar yadda hakan ya tabbata a hadisai ingantattu da kuma isnadodi tabbatattu an ibn mas'udin annahu qala an samu ruwaya daga dan mas'udu Allah ya haɗa mu da ke a aljanna yake cewa hamsun wasu abubuwa guda biyar kadma baina sun riga sun wuce na farko dai ar-rum al'amarin da ya shafi rumawa da yadda aka ci su da yaƙi na biyu ad-dukhan wato abin da ya shafi hayaƙi da Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato yi shi kafin kiyama ta tashi na uku al menene allizam ko da allizam da kuma albatashatu da albatasha da alkamar da kuma alkamar tsagewar wata wa hadha amrun muttafaqun alaihi bainal ulama malamai sun haɗu akan cewa lalle waɗannan abubuwa sun faru musamman ma tsagewar wata anna in shiqaqal qamari qad waqa'a fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama cewa lalle tsagewar wata ya faru a zamanin annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات كما ينا daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyanannu wanda suka fito karara wa ana Anas bin Malik anna ahla makkata sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an samu ruwaya kuma ita ma Bukhari da Muslim suka rawaito cewa mutanen Makka sun tambayi manzon Allah an yuriyahum ayatan akan ya nuna musu wata aya mana da za su yarda su yi imani da shi suka ce su ba za su yarda ba sai annabi ya nuna musu wata aya da za su yi imani da shi fa arahumul qamara shiqqaini hatta ra'au hira'an bainahuma sai suka annabi ya nuna musu wata ya tsage guda biyu har san da suka ga tsaga a tsakaninsu wannan yayi nan wannan yayi nan amma duk da haka ba su yi imani ba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma ya tabbata daga ruwayar abdullahi dan abbas Allah ya haɗa mu da abdullahi dan abbas a aljanna qala yake cewa in shaqqa al-qamar fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa sallama a zamanin annabi muhammadu wata ya tsage wa an ibn mas'ud qala daga abdullahi dan mas'ud shi ma yace in shaqqal qamaru ala ahadi rasulillah wato wata ya tsage a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiqqaini har zuwa tsagi guda biyu ko kuma yanki guda biyu hatta nazaru ilaihi har sanda kowa ya kalli wannan wata a tsage faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ishhadu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ku shaida dama kiyama ba za ta tashi ba har sai wata ya tsage ya tabbata a wasu ruwayoyi cewa lokacin da watan ya tsage ya shiga cikin hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan dama wannan kuma ya shiga na wannan hagu ya sake dawowa ya shaida manzancin annabi Muhammad ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullahi na shaida lalle babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah kuma kai annabi Muhammadu manzon Allah ne shine bayan da ya shaida kuma sai ya sake tashi ya koma sama ya haɗe ya koma ya liƙe ya manne kamar yadda yake yasa 1995 a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da biyar ko da tasa'in da biyar an samu turawa a ƙasar faransa sun ainihin wato yi tafiyar irin sama jannati ɗinan domin su je wani bincike a duniyar wata daga ƙarshe abin da suka je bincikowa ba su samu ba amma suka ce sun gano akwai wata alama tsaga a jikin watan nan ma'ana sun je bincike ne irin na sama jannatinsu da suka je abin da suka je bincika ba samu ba amma a cikin abubuwan da suka samo na ƙarin ilimi a duniyar wata suka ce sun ga wannan watan ya taɓa tsagewa akwai alamar tsaga a jikinsa muka ce tsarki ya tabbata ga Allah mu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu Allah ya bamu labari ku heyo ko gano a 1995 an gane maganar da kyau ko to wannan shine ne saboda haka duka waɗannan abubuwan sun faru kuma wannan duka yana nuna mana alama ta alƙiyama tana dab da tashi yanzu ka ga wannan ya nuna ashe ƙiyama ta kusa domin wannan abin ya faru shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu sannan Allah a ranar da abin ya faru ya ce wa alƙiyama ta kusa tun da dai aka sa wata ya tsage to lalle ku alama ta kusa to kaga shekara dubu ɗaya zuwa yanzu har yanzu kana ga da saura to kaga akwai matsala wa in yarau ayatan ai dalilan wa hujjatan wa burhanan idan suka ga wani hujja ko dalili ko wani abin da zai sa su yi imani yuqridu ya kamata su yi imani amma sai su kauda kai yasa abdullahi dan abbas yace musa habban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi mu ya kamata a ce dama mu imani da manzon Allah yace bai kamata dama mu musa annabi ba yace domin mu zamanin mu annabin yana cikin mu sannan annabin nan duk abin da aka kalubalance shi da shi aka ce ba za a yi imani da shi ba har sai ya sa wannan abin ya yi magana ko ya yi wani abu sai ya aikata wannan abin don a yi imani da shi ya ce amma akwai wasu mutane wanda za su zo nan gaba wanda su ba ganin manzan Allah suka yi ba ba su ga annabi ba ba su kalubalance shi da komai ba kawai za su karanta tarihinsa ne a cikin alkur'ani da hadisan manzan Allah kuma su yi imani da hi su yarda da awasa ya ce to waɗannan mutanen imaninsu nau'in kalar imaninsu daban yake da namu ya ce domin mu mun ga abin ra'ayal aini su kuma labari kawai aka ba su amma suka yarda ya ce wannan ba karamin imani ba ne don haka duk wanda ya imani da annabi bai taɓa ganinsa ba labari aka karanta masa abdullahi dan abbas ya ce yana da wani nau'in imani na musamman wanda ma sahabbai kansu ba su da irin wannan imani bi ma'ana ba wai ya fi sahabbai imani ba ku fahimci maganar da kyau wato yana da wani kalar imani wanda su ba su same shi ba meye ne shine su sun ga annabin karara sun ga hujjoji sun ga ayoyi sun ga abubuwa birjik ga sunan kai ku ba abin da ka gani karanta ma akai kace sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir an gane maganar da kyau ko saboda haka wannan ba karamar daraja bane Allah ka kara mana imani yace idan suka ga aya suka ga ainihin wato wani abun da zai sa su ƙara imani he su bujire su ainihin wato kan gari babu abin da ba su faɗa wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ce ma ba za su yi imani da shi ba har sai ya hau sama ya zo musu da sunayensu wanda Allah yake cewa su yarda su yi imani da shi kuma suka ce ma ba za mu yadda ka hau saman ba ma'ana ka hau sama ba matakala yace kuma ko ka hau saman ba matakala ba za mu yi imani da kai ba har sai ka zo mana da littafi kana karanta mana wane dan gidan wane dan ladi dan gidan marka Allah ya ce a gaishe ka kuma kai imani da shi وقالوا لن نؤمن لك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه Mm.
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا suka ce ba za mu yi imani da kai ba har sai ka zo mana da littafi daga sama muna karantawa ma'ana ka zo da littafi da sunayenmu da gidajenmu da iyayenmu da komai wane dan wane jikan wane Allah ya ce a gaishe ka ka yi hakuri ka yi imani da shi wai abin da suke bukata annabi ya musu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul subhana rabbi ka ce musu tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu ai bi ma'ana ma kuntu ni ban kasance komai ba illa basharan face dan adam rasulan bambanci na da ku ni manzo ne ku mutane ne noma an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka sun faɗa annabi maganganu da yawa ma'ana la yanqaduna lahu ba sa jawuwa zuwa ga abin da Allah ya ce su jawo bal yu'riduna anhu a a suna kauda kai da kauda zuciya da kauda hangen su da tunanin su zuwa ga wannan abun wa yutarkunahu suna watsar da abin da Allah ya kira su wara'a zuhurihim a bayan bayan su wa ya ƙulu sihirun mustamirrun sai ka ji suna cewa sihiri ne wanda yake mai gushewa ai ya ƙulu na hadhal ladhi shahadnahu min al-hujaji sihirun saharna saharana bihi wannan abin da muka gani na hujja da dalili wani sihiri ne wanda ya sihirce mu da shi wa ma'ana mustamirrun ai zahibun batilun mudmahillun la dawama lahu abu ne ɓatacce tafiyayye wanda ba zai dawwama ba haka suke daukar duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wato babu mafi munin fassara da mafi munin fahimta irin annabin Allah ya zo da mu'ujiza amma a juya ta a dinga kallanta a matsayin sihiri wannan mummunan abu ne daga cikin manya-manyan abubuwan da annabawa suka zo su yi fada da shi akwai tsafi a ciki da sihiri da kulumboto da wasu abubuwa waɗanda suka saba wa shari'ar Allah amma a rasa me za a jingina musu a rasa me za a ɗamfara musu a cikin da'awarsu sama da a ce wai su masu sihiri ne babban abin da suka zo su yi faɗa da shi shine shirka wanda kuma wannan sihiri ɗin shirka ce ga Allah subhanahu wata'ala amma sai a ɗauki wannan abun sai kuma a manna musu a ce sun aikata shi to kaga wannan mummunar ma'ana kenan mummunar fassara mummunan yanayi wa kazzabu suka karyata da Allah wattaba'u ahwa'ahum suka dinga bibiyar soye-soyen zuciyarsu ay kadzabu bil haqqi id ja'ahum sun karyata da gaskiya lokacin da ta zo musu wattaba'u ma amartu ma amar ma amaratuhum bihi sun sun karyata da abin da annabawansu suka ainihin wato a zo musu da shi suka kar- suka karanta musu ay ara'uhum wa ahwa'ahum min menene jahalihim wa sakhafati aqlihim saboda rashin hankalinsu da kuma jahilcinsu suka dinga karyatawa wa kullu amrin mustaqir da kuma duk wani abu tabbatacce duk sai da suka karyata qala qatadatu malan qatada yace ma'anar wa kullu amrin mustaqir ay anna al-khaira waqi'un bi ahli al-khairi lalle dukkanin abin da zai zama na alheri sai ya afku ga ma'abota alheri shine wa kullu amrin mustaqirrun duk wani abu da ka gani tabbatacce wanda yake na zahiri to zai tabbata babu maganar kaucewa wa sharru waqi'un bi ahli sharri masu sharri kuma lalle sharri zai same su suma a gobe kiyama wa qala ibnu juraidin malam ibnu juraid yace mustaqirrun bi ahlihi wato zai tabbata ga ma'abotansa wa qala mujahidun malam mujahid yake yace wa kullu amrin mustaqir ay yawm alqiyama sun karyata da ran tashin alqiyama ko kuma abin da zai tabbata a ran kiyama to sai ya tabbata babu wanda ya isa ya hana shi وقال السدي مالا سدي يتي مستقر أي بمعنى واقع abu ne mai afkuwa wanda babu wanda ya isa ya hana shi afkuwa ba wanda ya isa ya hana shi zartuwa ba wanda ya isa ya hana shi tabbatuwa kamar yadda Allah ya faɗa mana alaramma yace idza waqa'atil waqi'a بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا وقعت الواقعة Mm.
ليس لوقعتها كاذبة Mm.
خافضة رافعة Na'am, idza waqa'atil waqi'a Allah ya ce idan mai afkuwa ta afku, mai tabbata ta tabbata, laisa li waqa'atiha kadhiba, ba mai ƙaryata afkuwarta wallahi. Ranar da kiyama ta tashi yanzu dan Allah tun da kake ka taba ganin sama ta yi bindiga. To da Allah idan sama ta yi bindiga zaka ce wannan ranar ƙarya ne? Baka yi saka ƙaryata wannan lokacin ba. ka taɓa ganin wata ya ci kurkuɗe taurari sun hautse ne an neme su sama da ƙasa sun watse sun ɓace an daina ganin su baka taba ganin wannan ba ta haka daga wannan ta faru kasancewa kiyama ta tashi ka taba ganin kogi teku ko rafi ko kwazazzabo ko kududdufi ya kama da wuta yana ci da wuta ga ruwa a cikinsa amma wuta tana tashi a cikinsa baka taba ganin wannan ba da haka daga ka ga wannan to ka tabbata kiyama ta tashi da haka Allah ya ce laysa liwaqa'atiha babu ga mai afkuwarta kadhiba mai karyatawa ya ce hakan ba haka bane ko kiyamar ba kiyama bace lamarin ya wuce tunanin dan adam ya wuce nazarin sa ya wuce hangen sa dan haka Allah madaukakin sarki yace wa laqad ja'ahum minal anba'i hakika labarbaru sun zo musu minal akhbari na daga labarbaru an qisasil umamil mukaththibina birrusul dangane da kissoshin waɗanda suka karyata manzanni duka ya zo musu wa ma halla bihim minal azabi wan nakali wal azab da kuma abin da ya afko ga waɗancan mutane na daga ukuba da narko da kuma azaba mimma yutla alaihim fi hadha alquran daga cikin abubuwan da ake karantawa mutane a cikin wannan alqur'ani ma fihi musdajar wanda a cikin sa akwai abin tsoratarwa ai ma fihi wa'izun lahum an shirki wat tamadi ala takdhib ko abin da yake zai iya tsoratar da su daga yin shirka da kuma ci gaba da ƙaryata annabawa da qur'ani duk labarbari ya zo musu waɗanda suke nuna cewa bai kamata mutane su karyata Allah ko manzan Allah ba amma tare da haka mutane suka ajiye waɗannan wa'azuzzuka da waɗannan faɗakarwa da wannan jan hankali da wannan ainihin wato al'amura duka suka karyata Allah suka karyata manzanni suka watsar da Allah da manzanni Allah ya ce hikimatun baliga ai fi hidayatihi ta'ala liman hadahu cikin abin da Allah ya yi na shiryar da wanda ya shiryar akwai hikima a ciki ko akwai hikima a cikin Allah ya shiryar da kai Allah ya shirye mu ga baki daya wa idlalihi liman adallahu haka kuma dukkanin wanda Allah ya batar to akwai hikima wani dama Allah ya yi ne dan ya bata Allah bai yi shi dan ya shiryu ba wani kuma dama Allah ya yi shi ne dan ya shiryu Allah bai yi shi dan ya bata ba akwai wanda zai tashi musulmi ya rayu kafiri ya kuma mutu musulmi zai tashi yana musulmi amma daga ya kai wata tsara ta rayuwa sai kafircewa Allah ya ci gaba da rayuwarsa sai ya zo dab da mutuwa sai kuma ya zama menene ya zama musulmi sai ya shiga aljanna kuma akwai kuma wanda zai tashi kafiri ya rayu musulmi kuma ya mutu kafiri akwai kuma wanda zai tashi kafiri ya rayu kafiri ya mutu menene musulmi akwai wanda kuma zai tashi musulmi ya rayu musulmi ya mutu musulmi akwai wanda zai tashi kafiri ya rayu kafiri ya mutu kafiri an gane magana da kyau ko to kaga duka waɗannan Allah madaukakin sarki ya shirya yadda al'amura su gudana yasa al-Imam al-Hasan al-Basri ɗalibansa suka tambaye suka ce ala gafarta malam mun ga ba ruwanka da duniyan nan ba ruwanka da jama'a kawai abin da yake gabanka kake yace kwarai da gaske suka ce me dalili yace ina da abubuwa guda uku ne da yasa na gaban kamata in tsaya ina biyo mutane ba ya kamata in san me nake yi a rayuwata ya ce abu na farko na san cewa duk duniya ba wanda ya isa ya hana ka arzikinka ko akwai akwai wanda in Allah ya ce za ka yi kuɗi zai tare ce Allah ba zai yi ba akwai wanda idan aka ce za ka samu ma'aiki a ministry kaza ko ma'aikata kaza zai ce Allah ba za a bashi ba akwai wanda za a ce za a bashi wani mukami shi wani ya zo ya tare ya ce ba za a bashi wannan mukamin ba ya ce to da na fahimci ba wanda ya isa ya tare min arzikina daga gurin Allah kuma lalle arzikina la mahalata zai zo ya saman sai na ga bai kamata tsayan biyo wa 'yan duniya ba kawai zan ci gaba da harkar rayuwata idan arzikin ya zo marhabun lali idan bai zo ba na san Allah ne bai bani ba ya ce wannan shine abin da na gane a rayuwata أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
نعم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce ahum ya qasimuna rahmata rabbika yanzu su ne suke raba rahmar ubangijinka Allah ya ce nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wallahi mu ne muke rarraba musu abin da za su rayu a wannan rayuwar ta duniya yanzu kai ka tabbata cewa duk kukan da ake yi din nan cewa babu an shiga talauci an shiga bala'i akwai wanda yau bai yi suhur ba a nan gurin in ba kai ya daga hannu tsabar babu ce yunwa bai yi suhur ba akwai babu saboda mai nahanu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya Allah ya raba wa kowa sai dai ka ce ba a baka mai daɗi ba ko kuma ba a baka mai yawa yadda zaka ɗiba ka rage ba haka ne ko ba haka ba amma dai lalle zaka samu abin da zaka ci lalle zaka samu abin da zaka sha yanzu duk kukan babu da muke da duk kukan bala'i da muke yanzu kowa idan ya tashi akwai inda zai je ya kwanta hakarkarinsa ko babu akwai wanda zai tashi ya je ya kwanta hakarkarinsa ko akwai wanda zai ce ba shi da inda zai je ya kwanta a duniyar nan gaba daya babu ashe kenan na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya duk kukan da ake babu duk kukan da ake kaza akwai wanda yanzu ya zo tsirara babu sutura a jikinsa cikin masallacin nan eh babu ashe sai dai ka ce baka sa mai kyau ba ko ko kuma ka ce baka sa mai irin tawana ba amma dai Allah ya baka dan gwargwadon wanda zaka yafa haka ne ko ba haka ba dan haka babu wani dan adam da Allah madaukakin sarki bai rubuta masa abin da zai samu ba da haka imamul hasan al-basri yace wannan dalilin yasa nace ni ba abin da zai bata min lokaci akan yan duniya dan na tabbata arziki na yana gurin Allah yace kuma wallahi idan lokacin sa yayi zan same shi yace abu na biyu na gano cewa ayyukan da Allah ya dora mu to babu wanda zai taya ni ko akwai wanda zai taya ka sallan azhar ko amarya kake da ita honi ko cakuleti ka tashi sallar azhar ka ce honi kwanta bari na yi tawa sai da mata ka alarama zai yiwu ashe ba wanda zai yi aikin wani ko ina fata an fahimci magana ba wanda zai yi aikin wani kowa aikinsa zai yi a zahar din nan yadda babanka zai yi haka zaka yi yadda matarka za ta yi haka zaka yi yadda ɗanka zai yi haka kai ma zaka yi ba wanda zai wa wani aikin Allah haka ne ko ba haka ba kowa nasa zai duk abin da Allah ya wajabta maka ba wanda ya isa ya taya ka in kuma ya taya ka Allah bai karba ba wannan shine kawai sai idan wasu matsaloli sun taso misali a ce ka sha azumi baka biya ba ba lafiya ko aka za sannan ne zaka tafi tawoyin malamai suna zuwa cewa a biya maka a nan ma sai ka ji malamai suna cewa idan azumin na ramadana ne ba za a biya ba sai idan azumin bakance ne haka ne ko ba haka ba to haka dan haka imamul hasan al-basri yace to tunda na gane ba wanda zai taya na aiki ba wanda zai taimake ni ba wanda zai agaza min wajen salloli na da azumi na da aikin hajji na da zakkata da dukkanin abin da Allah ya dora mu yace don haka sai na dugunzuma akan ayyuka na da Allah ya dora min na watsar da yan duniya wa an laysa lil insani illa ma sa'a na'am wa anna sa'yahu sawfa yura mm.
thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa wa an laysa lil insani bai tabbata ba ga dan adam illa ma sa'a sai abin da ya aikata abin da ya aikata na abin da Allah ya dora masa shine zai samu ladansa wa anna sa'yahu sawfa yura kuma lalle aikinsa za a nuna masa Allah ce thumma yujzahu al-jazaa al-awfa sannan a cika masa ladansa lada wanda yake cikakke kaga wannan ya nuna ashe babu wanda zai wani aiki sai abin da ka aikata wa kanka Imam al-Hasan al-Basri yace abu na uku da na gano shine akwai wata tafiya a gabana wanda wannan tafiyar ko na ƙi ko na so ko na shirya ko ban shirya ba ko an abin nan lokaci na abin nan in dai lokaci na yayi dole zan tafi ko akwai wanda ya isa idan kiyamar ka ta tashi ko mutuwar ka ta zo ya ce a dakata maka a ɗan ɗaga maka kafa kar a kashe ka akwai kana da wata kalma da za ka gaya wa mala'iku ko ka gaya wa Allah lokacin da suka zo ɗaukar rayuwarka ka ce a'a Allah a ɗan jinkirta mun tukunna zuwa wani lokaci Allah ya ce walan yu akhir Allah nafsan ala rahmat ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya ce walan yu akhir Allah nafsan wallahi Allah ba zai jinkirta wa rai ba idza jaa ajaluha idan ajalin ta yayi wallahu khabirun bima ta'malun lalle Allah mai bada labari ne dangane da abin da mutane suka kasance suna menene suna aikatawa saboda haka ya ku yan uwana masu albarka wallahi tallahi waɗannan abubuwan guda uku da al-Imam al-Hasan al-Basri yayi nazari a kansu wanda ya sa a dalilin su ya watsar da duk wata hayaniyar duniya ya runguma Allah wallahi kai ma kai nazari a kansu ka runguma Allah kawai ka runguma Allah kar ka kuskura rayuwar nan ta ɗebe ka santsin kafa ya ɗebe ka ka manta da wannan tafiya da Allah yake cewa iqtarabatis sa'atu wan shaqal qamar wai ran da an karabe takardu duk halitta za ta sadu gun hukunci har da shaidu ga raqibu zuwa a tidu da basu saban ubangiji ba ma'ana ranar da duk aka raba takarda ranar kiyama kenan jama'a duk halittu gaba ɗaya kowa sai ya zo babu wani wanda Allah zai ware wanda ba zai zo filin tashin alkiyamar ba kuma a wannan ranar ne za a yi warar Allah ya ce wamtazul yauma وامتازوا اليوم أيها المجرمون na'am ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان mhm, إنه لكم عدو مبين na'am وأن اعبدوني na'am هذا صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wamtazul yauma kai mujrimai ku ware inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kada ka sa mu cikin waɗanda za a ce ayyuhal mujrimuna ku ware kada Allah ka saka mu cikin waɗannan mutanen ya Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrimuna kai yau mujrimai ku ware daga cikin masu masu imani duk wani mutumin banza yayi nan inji Allah subhanahu wa ta'ala وامتازوا اليوم ايها المجرمون الله يتي alam اعهد اليكم يا بني ادم yanzu don Allah kai dan adam ban yi alkawari da kai ba ban maka wasiya ba ban gaya maka ba alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan kar ku bauta wa shaytan kar ku biye wa shaytan kar ku biye wa rayuwar duniya kar ku biye wa hayaniyar yau da gobe Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaytan ma- maƙiyi ne bayyananne a gare ku ban gaya muku wannan ba wa an ibuduni ban ce ku bauta min ba hadha siratun mustaqim bauta min ita ce hanya mai kakkiya in ji Allah Allah ya ce ban gaya muku haka ba wallahi kowa sai ya ji wannan tambayar kuma sai ya samu amsa da zai bawa Allah yasa hatta annabi adam da shaytan ya yaudare shi sanda Allah ya wa annabi adam gori yace wa laqad ahidna ila adama ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Allah ya ce wa laqad ahinna ila adama hakika mun yi wa annabi adam wasiya mun yi masa wasiya min qablu tun kafin abin da ya faru da annabi adam a aljanna ya same shi sai da muka gaya masa amma me ya faru fa nasiya annabi adam sai ya manta da wasiyar da muka yi masa falam najid lahu azma sai ba mu same shi da azama ba ba mu same shi da rike wannan wasiya da mai- da muka yi masa ba shedan ya zo ya rude shi kuma ya yarda da rudin shedan har al'amarin da ya faru da shi ya zo ya same shi Allah ya ce mun masa wasiya kaga ashe kenan wannan sai ya nuna tunda annaba adam ubanmu ya manta to wallahi dole mu ma sai an samu masu mantawa a cikin mu haka ne ko ba haka ba haka hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mantuwa da kake gani dan adam yana da ita ta faru ne tun daga kan baban shi annaba adam shi ya fara mantawa yasa dan adam sai ya zama mai mantuwa saboda haka lalle yan uwa ku sani wallahi zama a cikin tsarin Allah da bautawa Allah a bisa abin da Allah yake so babu abin da yafi hidadi ba abin da yafi shi alkhairi Allah ya dora mu akan wannan dai abin nan hanya yace hikmatun baligha hikima ce ai fi hidayatihi ta'ala liman hadahu cikin abin da Allah ya shirya na wanda ya shiryar akwai hikima wa idlalihi liman adallahu da kuma abin da wanda ya batar to batar da shi akwai hikima a cikin haka fama tugunin nudur kaga cikin hikimar Allah tunda Allah ya fir'auna kafiri babu yadda za a yi zama musulmi haka Allah ya tsara haka hikimar Allah ta zartu hukuncin Allah ya zartu akan fir'auna kafirci zai yi dan haka duk yadda zaka yi fir'auna ya musulunci ba zai yi ba an gane magana da kyau ko abi lahab haka Allah ya tsara masa dan haka duk yadda zaka yi ba zai musulunta ba da sauransu haka kuma duk mutumin da Allah ya tsara shi akan addinin Allah akan musulunci to babu yadda zaka yi kuma ka juya shi ya koma wanda ba musulmi ba ba zai taba yiwa ba da haka Allah ya ce hiryar da wanda na shiryar akwai hikima a ciki batar da wanda na batar shi ma akwai hikima a ciki daga gurinsa subhanahu wa ta'ala don haka fa ma tugunin nudur ai ayyu shay'in tugunin nudur amman kataba Allahu alaihi shaqawatu wa khatama ala qalbihi don Allah wace hikima wanne gargadi kake tsammanin zai yi amfani ga wanda Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyarsa ya kuma saka shi akan layin bata Allah ya rubuta masa taɓewa wannan gargadi kake jin zai masa amfani don Allah ba wani gargadi da zai masa amfani yasa Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم Mhm.
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون me ya faru a ramma ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta a anzartahum sawa'un alaihim daidai ne a kansu a anzartahum kin kayi musu gargadi am lam tunzirhum ko ba kai musu gargadi ba la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba wallahi jama'a duk wannan ayoyin da muke jawa na tashin alkiyama duk waɗannan hadisan da muke faɗa na narkon azaba na rantse muku da Allah duk mutumin da Allah bai so shi da shiriya da shiga aljanna ba wallahi ba zai ji ba wallahi ba zai ji ba ba zai kuma taɓa yin aiki da abin da ake faɗa ba duk wanda Allah bai rubuta shiriwarsa da kintsuwarsa ba wallahi duk wannan wa'azin da ake gaba ɗaya yadda ka san ana kaɗa garaya a kunnen shi wallahi haka yake jinsa ba zai taɓa yadda ba ba zai taɓa imani ba ba zai taɓa rankwafowa ba bal ma kai da kake wa'azin gani yake baka san ma me kake ba baka ba kama da aikin yi da har ka tsaya wai dole sai mutane sun shiru wai ma ina ruwanka da mutane ne da ka dage dole sai sun shiru ka rabu da kowa ya je ya harkar gabansa kai ma ka je kai harkar ta kai harkar ka wani abin da yake kallo kenan jama'a saboda haka Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim wallahi daidai ne akan su a anzartahum ka musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba ba za su taɓa yadda ba kamar ka tambayi Allah me yasa sai Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ne ya rufe akan zukatansu ina fata an fahimta wa ala sam'ihim kuma ya yi rufi akan me jinnansu kunnuwansu duk abin da zaka faɗa ba za su ji ba ma'ana ba wai an rufe ba sa jin motsin magana ba a'a suna jin magana tana shiga kunnansu amma ba ta menene ba ta musu amfani domin menene amfanin ji ba a yi aiki da abin da aka ji ba haka ne ko ba haka ba jama'a me ya amfanin kwarmato da hayagagar kalmomi a cikin kunnanka amma baka iya practi- abin nan putin ɗinsu into practice ba me ya amfanin su ashe amfanin jin wa'azi amfanin jin karatu amfanin jin aya amfanin jin hadisi amfanin jin maganan narkon azaba da bala'in kiyama shine a ga ɗan adam yana saita ayyukansa yana gyara su in kana zina ka daina in kana luwaɗi ka daina in kina maɗugo ki daina in kana zamba cikin aminci ka daina in kana handama da babakere ka daina in kana ƙara zero ka daina in kana rage zero ka daina ko in kana aikin askin banza a kayinka ka daina ko ba haka bane in kana cikin ƙungiyar 'yan tsotsan minci ka daina in kai ɗan kidnapper ne ka daina ko ba haka bane jama'a wannan shine wa'azi ya maka amfani shine idan ka ji an maka gargadi sai ka koma ka ga wanne laifi kake wa Allah wanne tabargaza kake wa Allah wanne laifi kake yi wanda Allah kadai ya sani duk duniya duk duniya ba wanda ya gane ka kana aikata wannan laifin Allah ne kadai ya sani kai ne yaron mai gidanku ya yarda da kai kana ta cutarsa bai san kana cutar shi ba kana ta kalmashe wasu kudaden shi ku ne ma'aikata a ministry kaza kuna ta har- shirya babake ne da handama haka ne ko ba haka ba jama'a ku ne ma'aikatan guri kaza kuna ta shirya cuta kai ne gwamna kana ta wasu abubuwan da kake cutar talakawa ba su sani ba daga kai sai Allah ka shirya gyara wannan aikin shine wa'azi ya maka amfani kai ne ministawa ne kai ne dan majalisawa ne kai ne sanatawa ne kai ne shugaban kasawa ne kai ne kwamishinawa na kowaye kai sai ka ji wa'azi sai ka lura cewa fa mutane ba san kai mutumin banza bane mutane ba san cewa kana zalunta su ba mutane ba san kana cutar su ba sai ka ce kai ya kamata wannan wa'azin na ji tsoron Allah in gyara to shine a- wa'azi ya maka amfani jin da kake da shi a kunnanka ya maka amfani in ba haka ba da jinka da jin tinkiya na rantsa da Allah ba su da bambanci ko ba haka? ko tinkiya ba ta ji jama'a tinkiya ba ta ji akuya ba ta ji jaki baya ji kura ba ta ji to don me take cin awakin mutane kaga jinta bai mata amfani ba kenan ma'ana kai ma yadda wannan jiyajiyan nasu yake ba shi da wata fa'ida a gurinsu wallahi kai ma haka ba shi da fa'ida a gurinka ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها to ولهم أعين لا يبصرون بها to ولهم آذان لا يسمعون بها ya suke أولئك كالأنعام بل هم أضل to أولئك هم الغافلون ka san ko a gombe ne in zaka yawo da dan gari yawon ka zai yi daɗi ko to haka a qur'ani ma in zaka yi tafiya da dan gari a qur'ani tafiyar ku za ta yi daɗi eh alaran ma dan gari ne a qur'ani Allah ya ƙara wa alaran ma lafiya da imani Allah madaukakin sarki ya ce walaƙad haƙiƙa zara'ana li jahannama mun dasa wa wutar jahannama kathiran min aljinni wal ins da yawa daga cikin mutane da aljanu irin waɗannan mutane Allah ya ce lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya da wannan zukatan nasu dan Allah akwai wanda ba shi da ƙwallon zuciya a cikin ƙoƙon kirjinsa babu amma me ya amfanin zuciyar idan ba ta yi maka aikin lahira ba in ba ta tuno maka girman Allah ba in ba ta ɗora ka akan layin addini ba zuciyarka ba ta yi maka amfani ba wallahi da haka lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ya ce wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma ba sa kallon gaskiya ba sa ganin mutuncin Allah da na manzan Allah da wannan idanun nasu walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin menene gaskiya da ita duk wa'azin da zaka faɗa duk gaskiyar da zaka faɗa duk yadda zaka cewa su gyara aikin su wallahi ba za su koma su yi tunanin su gyara ba da haka kowa yana da kunne kowa yana da ido kowa yana da zuciya amma ina ka sarrafa idanka da kunnanka da zuciyarka wannan shine kawai bukata idan baka sarrafa ta akan layin da Allah yake bukata ba zuciyarka da idonka da kunnanka daidai yake da na jakin anguwar ku wallahi ulaika kal an'am dan haka Allah ya ce waɗannan sun zama kamar dabbobi bal hum adallu kai sun ma fi dabbobi bata domin dabbobi duk da ba sa ji shin gobe kiyama za a musu azaba akwai wata doka a kansu da aka ce sai sun kiyaye babu kawai za a ce musu kunu turaba ne ba abinda Allah zai musu a gobe kiyama kadai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wacce ta tunkuri yar uwarta saboda gadara tana da kaho saboda Allah ya adalci za a ce wa mai kaho mala'ika ya cire mata kahon da yake kanta sai mala'ika ya sa adda kawai cas kawai sai datsa kahon ita kuma wannan mara kaho a duniya da aka zalunce ta sai Allah ya ce wa mala'ika da sa mata nata kahon irin na lahira kuma ba na irin na nan duniya ba sai a dasa mata kaho na lahira sai Allah ya ce wa mai kahon ki ja da baya ki rugo da gudu sai kin ja da baya irin yadda ta ja da baya ta tunkure ki ki ja da baya ki rugo da gudu ki haure ta wallahi kaga tinkiya malam ko rago ko akuya ta ja da baya ta rugo a guje ta ɗebi tinke da ta tunkure ta a duniya ta yi ɗiban karama haukaciya da ita ta baje ta a filin takin alkiyama sai Allah ya ce to shikenan dama kin tunkure ta a duniya bata rama ba dan haka kina da gadara da kaho ne yau mun cire kahon ita mun dasa mata kaho ta rama dan haka kunu turaba kowa ya zama kasa wannan yan adam kenan idan Allah bai bar hisabi tsakanin yan adam ba ya kake tsammanin Allah abin nan tsakanin dabbobi ba ya kake tsammanin Allah zai bar hisabi tsakanin jama'a jama'a ta yaya Allah ya bar hisabi tsakanin jama'a ba zai taba yiwuwa ba saboda haka babban hirinka babban gyaranka shine ka shirya wa gamuwarka da Allah ka shirya wa abin da Allah ya tsara na biyayya gare shi ka yi dukkanin abin da ya kamata ka yi wajen ka ga cewa ka bauta wa Allah sawu da kafa saboda haka ya ku yan uwa masu girma Allah ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta sawa'un alaihim daidai ne akan su a anzartahum shin ka musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su taba yin imani ba me ya dalili Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi ne akan ainihin wato zukatansu wa ala sam'ihim ya yi rufi akan jinsu wa ala absarihim gishawa haka kuma ya yi rufi akan jinnansu jinsu da ganinsu da idanunsu duk Allah ya sa wani wuri ya rufe walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna ko suna da azaba mai raɗaɗi dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na ƙaryata addinin Allah da ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah Allah ya kiyaye mu da haka yake cewa ai babu wani gargadi da ke amfanar mutum ta ya za a yi a ce mutum Allah ya batar da shi kuma wani gargadi ya masa amfani wa katama ala qalbihi faman alladhi yahdihi min ba'dillah bayan Allah wa ya isa ya shiryar da wannan bawa wa hadhihi al-ayatu ka qawlihi ta'ala a wani guri cikin suratul an'am al-ramma Allah ya ce qul falillahi al-hujjatul baligh لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين Allah ya ce qul ka ce musu falillahi al-hujjatul baligha hujja isassa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala falau sha'a da Allah madaukakin sarki ya ga dama la hadakum ajma'in duk da shi ya shirye da kowa ma gaba ke daya inda Allah ya ga dama duk kowa sai ya zama musulmi mutumin arziki mai biyayya ga Allah subhanahu wataala amma Allah bai ga damar haka ba a cikin suratu abin Yunus ana ramma Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tugunil وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون wallahi duk ayar da kuke karantawa inji Allah da duk wa'azin da kuke yi inji Allah mutanen da ba su da imani da Allah ba su yarda da Allah ba ba su gamsu da da'awar Allah ba wallahi ba za ta yi musu amfani ba ba za ta taɓa wadatar da su komai ba saboda haka wanda kaga wa'azi na masa amfani to shine wanda ya yarda da Allah subhanahu wata'ala yasa yace inna ma tunziru man ittaba
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب Allah madaukakin sarki yace inna ma tunziru man ittaba al-dhikra wallahi wa'azin da kake kana yi wa waɗanda suke bin ambaton Allah ne ab- wanda ya yarda da Qur'ani ya yarda da hadisan manzon Allah ya yarda ya gyara laifukan sa yace to fa sune wa'azi yake musu amfani an gane maganar da kyau ko yi sune waɗanda wa'azi yake musu amfani wa khashiyar rahmana bil ghaib kuma yake jin tsoron Allah ko da a halin gaibi ko da baya kusa da Allah ko da a ma'ana jama'a ba sa ganin sa yana ɓoye yakan yi menene yakan ji tsoron Allah subhanahu wata'ala yasa madaukakin sarki yake cewa fa zakkir فذكر إنما أنت مذكر Mhm, لست عليهم بمسيطر mhm, إلا من تولى وكفر mhm.
فيعذبه الله العذاب الأكبر Mm.
إن إلينا إيابهم Mm.
ثم إن علينا حسابهم Allah maɗaukakin sarki ya ce fa zakir ka tunatar ka wa'azantar innama anta muzakkirun kai mai wa'azi ne kawai sunanka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbanka da duk wanda ya biyo bayan ku da kyautatawa aikin ku shine wa'azi da karantarwa saboda haka malami ba shi da aiki sai wa'azantarwa sai karantarwa sai nusarwa in aka yi ba daidai ba ya ce wannan ba daidai bane in aka yi daidai ya ce Allah ya sa albarka a ƙara dagewa wannan shine aikin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da malamai da masu da'awa duka fa zakkir innama anta mudhakkir Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir wallahi ba mu turo ka sai ka tilasta su bi mu ba ba wanda aka tilasta ya ba Allah yanzu idan mun gama wa'azin nan jama'a idan mun tashi kowa ba gidansa yake tafiya ba kowa ba harkar gabansa yake tafiya ba akwai wanda alaran ma zai biya ce me yasa mun yi wa'azi jiya kake aikata kaza akwai akwai wanda ma- malam rabi'u komanda zai biya ce me yasa jiya malam ya mana wa'azi akan kaza kake aikata kaza akwai babu wanda zai maka wannan lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafara Allah ya ce kawai bari duk wanda ya juya baya ya kafirce mana fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah zai masa azaba mafi girma a lahira wallahi inna ilaina iyabahum a gurin a gurin mu makomar su take thumma inna alaina hisabahum sannan kuma hisabun su da kididdigar ayyukan su gaba daya a tafin hannun mu take billahi allazi la ilaha illa huwa da haka duk wanda ya mana ba daidai ba ka rabu da shi kai dai ka wa'azantar ka ce kaza daidai kaza ba daidai ba kaza munafurci kaza mugunta kaza keta kaza sallah ne kaza azumi ne kaza aikin hajji kaza lada ne kaza zunubi duk ka karanta wannan in ka gama ka taho gurin mu kawai ka manta da su ka bar ni da su in ji Allah Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa yan uwa saboda muna da babban bakon mu a sarkin Bolari ya zo mana kuma dama bisa ga ɗabi'ar hatta shi marigayi yakan ziyarce mu a wannan majalisi mai albarka domin a matsayinsa na uba kuma a matsayinsa na shugaba kuma wannan masallaci da wannan guri da ake gudanar da abin nan wato ayyuka na addini sallar juma'a wa'azuzzuka ta'alimat gayyatar manya-manyan malamai wannan guri a karkashin jagoranci da kulawarsa da kuma shugabancinsa yake saboda haka a bisa wannan ya ga cewa yana da kyau ya dinga ziyartar mu domin ya zo ya gaya muke gudanar da al'amura ya kuma yadda muke gudanar da wa'azuzzukanmu to mai martaba muna marhabun lale da zuwanka tare da kai da mukarrabanka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara ma lafiya da imani wannan kokari da kake da wannan sunna da kake rayawa ta ziyartar guraren ibada da kuma al'ummar ka domin ka zo ka gaya suke gudanar da al'amura wato muna farin ciki kwarai da gaske ko muna jin daɗi kuma wannan mun sani gado ne da kai daga gurin mahaifinka Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa domin shi ma yana daga cikin wanda yake ziyartar mu a lokuta mabambanta idan mun zo wannan guri muna karatu so saboda haka muna murna da farin ciki da zuwanka kuma za mu dakata a nan wata wala Allah akwai koda kalmomi guda biyu da zai faɗa na ainihin wato a iyaye domin ya zamanto mai amfani a gare mu za aka sai a yi haƙuri za mu dakata da tafsirin mu a yau sai kuma gobe sai mu ɗora bayan shi ne martaba ya gama jawabansa insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh